الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammacin asabar wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da tara a wannan yammacin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu darasin da ya gabata mun kawo kitabul mujahada ko babul mujahada babul kun mujahada mun tsaya a karshen hadisi na ɗari da biyu cikin littafin gaba ɗaya hadisin Abu Hurairah kamar da Allah ke cewa المؤمن السعيد خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف هو في خير يكون ذلك في حديث بدليل الاسلام في حديث ربط الكتب من باب السابع عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره متفق عليه وفي روايه لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أو بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها وانا حديث نبأ السنة من باب عنه بما أن تقول بأبو هريرة أن كتاب الدعوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lallai manzon Allah sai da mutum Allah ta tabbata da rubuta iyalan gidansa ya ce su bi bakin naru duk da hawa ai ta makance wuta da dangin kayan sha'awa an lulluɓe wuta shi ma'ana su bi bakin an sanya hijabi an lullube wuta da dukkan kayan sha'awa wa hujjatin jannatu bil makarihi an sa mata su aljanna bil makarihi da dukkan abinci abin da wannan hadisi ke nufi irin abin da zuciya ke sha'awa irin da galibi ke sai mutum zuwa ga wuta irin abin da zuciya ke kyamarta kuke kare kare da ke ba ta son aiwatarwa irin da ne in an lalace zuciya da sauƙin aikata zai kai mutum gidan aljanna to kaga an gurin dole sai mujahada sai ka yi zuciyarka dangane da abin da kake so wato ka hana da kashi dan ka tsofar da wani abin da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so sai ka yi zuciyarka dangane da abin da kake so wanda shine asalin abin da tabi'a take yi ka yi zuciyar dangane da sautin ayyukan da dan ka samu guda a janna an gane ku da ka Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa dukkan wanda ya ji ran tsayawa a gaban ubangiji ranar tashin kiyama da irin tambayoyi da za a yi masa a wajen sakamakon haka kuma sai ya hana yin abin da take so ya hana zuciya bukatunka irin wanda yake kusa kan Allah irin wanda yake kusa da ruwa da Allah sallan to irin wannan aljanna ita ce makomarsu Allah ta musu wani hadisi muka fuka na alaihi imamu bukari da imamu muslim suka zo to wani riwaya sun muslim a wata riwaya da muslim ya kaɗauka da ita ko fat badala hujjar ai magana ce hujjar كانت حفت بدون أن تتوى وهو معناه ما لو في كان لفظ حفت الإنجليز لفظ معناه وجدت وهو معناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فكان يجب إذا أنتم من الحجاب إذن الجنة فكان كان أدن إذا أنتم من الحجاب لدن الجنة مطلب لا يكون sai mutum ya yaye wannan hijabin ya tunka da kusan mai guda jannati idan ya tace tsakanin su da idan an san wannan hijabin shi ne dangin kuma da zai tace ku awa idan mutum ya tace shi ka ga yaye hijabin su gunan da da Allah ne bai za ta alahu ta kana idan ya yaye da wannan abu to kan zai tace الثامن عن ابي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح الفترة فقلت يا سعود بالمئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ وإذا ركع فجعل ثم إذا ركع فجعل يقول ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا لقيام ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم وانا حديث عن كتب ابو عبد الله الكل في سجن سوره سجن حذيفه ابن اليمان sun da babu da gaba ɗaya da sahabbai ne na yanzu da kan ya yi shahada a ranar da aka yanke shahidi amma wata shahada da take jin mummune da take jin kafir mummune suka far maka amma nan ta da yayi to zai bana cewa baba na ne baba na ne da cikin magana kaza ko da kaza yake ga Allah da ya zaka sani duk da haka bai fiti ba wannan hadisi an karɓa daga Hurairah ibn Yaman radiyallahu anhu ma shi da mahaifinsa قال يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لا يصلى تارد النبي أو الجريد ومن لا ليلة ومن صلى صلى في تنافلة قيام الليل دبوك دن صلى فرلا فيه أي بدأت قياسا في عدد صلوا لله صلى على النبي إلا أكون مدربة تكون إنسانا أما قيام الليل الذي تارد النبي قياسا في تلك الشيء نوره يقول لا يصلى تارد النبي أو الجريد فاستدى البقرة ثم يقول البقرة يقال ترسول الله da kuntu sai na ce a zuciyata wato ba wai na ce da naka ba yarka wa inda mu'a me ya zo da kowa idan ya zo karshen aya ta ɗari kenan wato ko da ta a karanta mata aya nawa aya ta ɗari kenan sun ma ba sai annabi da tsaya da ya zarta da kuntu bai san da yake hafi raka sai ce to ya raka a ɗaya zai da kowa bakara da raka kana ba da ya zo karshen bakara da ya sake zartewa da kuntu da ya zo karshen raka a ɗaya wato da ya zo karshen abin nan da ya zo ثم بدا فقد يصلي بها في ركعة فمضى يقول يا جاء ساعة وجهه ركعة يقول كان جنب ركعة ومقوم بركعة دون يركوع فمضى في سبب الله فقد يركع بها يقول يا جاء يركوع النساء ثم افتتح النساء سوف نجاب سورة النساء فقرأها آية النساء ثم افتتح آل عمران فمن سورة ثلاثين آل عمران فقرأها إذا ما يتركها وفي ذلك سورة المنصور بلا الجنود بقرة سنن سورة النساء سنن سورة آل عمران wato wannan ke nuna mana jerin surori na alƙur'ani da aka faro da fatiha sannan bakara sannan ali imran sannan nisa sannan ma'ida sannan al'an'am al'araf har ka zuwa da surutun da ta karfi wannan jerin surorin duka da wannan tsari su fi jihadin sahabbai ne da nassin annabi sallallahu alaihi wa sallam da da haka idan ka faro karatun alƙur'ani ba dole bane da mai karatu a cikin ya ga wannan jerin in ya ma ya karanta bakara sai ya zo ya bismillah ya karanta safa sannan ya koma ta da kanta alal rad sannan kuma duk ko bayan ya gama sai ya furta haji sannan ya koma ya fara furta nisa'i abin da yake so ya karanta qur'ani da baka ala ta yadda sai ya gama suran da baki mai zalla ya kuma ga ka so ne daga Allah da Allah da ya kammala fata da surat al-baqara da ya furta alal rad da ne sai ya sai sannan kuma sai kuma yi sannan kuma ya alal rad ina ba ta kuma a cikin wannan din da tafsir surat nan tawfiqiyyun la tawfiqiyyun abin da kuma da tawfiq abin da kuma sun annabi tabbatar tawfiq ijtihad a cikin da sahaba ijtihad da sahabai wannan kina ne ra'ayi jumhur malamai a cikin farko da wasu da Allah akwai imam malik da Anas bin Malik amma dole ayoyin da ke cikin kowace sura wannan da nasu annabi da ijtihad da sahabai alhamdulillah rabbil alamin a cikin cikin farko sannan ar-rahman ar-rahim ibnu jadu a cikin fatiha sannan malik yau da jin ita ta uku sannan in ya kana abu da wannan jerin haka annabi jerin da cikin kowace sura jerin ayoyinka wannan nasi ne na annabi amma jerin surori ita da ne ka kun bai san da kan a ce da abu ya zanto nasi ne na annabi ya alaka mutum ya saba wannan jerin ba ya halaka ta zo alhamdulillah rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم هذا هو الدين الذي أنا وهذا الذي جاءته يا جلتني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلن تحدثكم كما يمنى sannan kuma surori galibi za ka samu sura ta ɗauki wani adadi na lokaci tana sauka adadin watanni tana sauka lokacin da duk sura ta sauka wani adadi na ayoyi sai annabi ce wannan ayoyin su sa su wuri kaza a cikin sura ta dan sai sura ta fara sauka da ta kare da gaba ɗaya ba ko kuma a fara saukar da sura ita wanda ta kare da kuma a fara saukar da ita sannan sai a kawo dan ayoyi na sura farko idan aka saukar da sura din ko wannan ayoyi na wannan sura ce ta farko ko ta da da wuri da ta sura sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyi wato ainihin tawfiq ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma jerin surori tawfiq ne da ne duk hadin sahaba radiyallahu anhu kuma ne ne yusra ibn barasila wadannan surori guda uku da manzon Allah ya karanta yana karanta su mutarassila a jere sai su dace abin da ake nufi da mutarassila karshen kowace aya yana tsayawa a hankali su ba a gidara tare da haka idan marra bi ayatin fiha tafsirun qata yayin da kuke so wajen wata aya da an ambaci tafsiri cikin cikin tafsiri idan ya zo sabbi kuma rabbika ala ba wani ya ba to sun yi zaka kai da ku sabbi kuma rabbika ala sai da ta ne subhan rabbil ala سبحان ربي الاعلى وكتبت وانا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى duk inda yake ayat da take ganin tajjibi ko ya kai yayi tajjibi wa idza marra bi su'al idan yake da wata ayat take magana wato sa'ala in roka kamar da Allah ke wasal Allah min fadli inna Allah kana bi kulli shay'in alima إن كتبت اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك أنا كنت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا duk inda yake ina da rubutu aka kuma kasa yasa wai zaman da ta awudu idan mun ko da mata aya da ke magana cikin da aka awuda ko da mutum idan ta fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim sai da kai ko mutum da ke kan wa idza qara'ta alqur'an duk inda aka kuma cikin ala ko ta yi mun maraka a haka yake karatu da ne ruku فجعل يقول سيد ده جنا بيسيرة ومن جعل إلى كتب أفعال الشروع ومن جميع فارحة لأن هم يقولوا إذا يبدو تبدو وفارحة سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من طوله بدأ يبدو ركوعه كفتك جفتك بدأ يبدو أدوات العظيم ولم ترد سورة الفوق ثم قال سلم بأن يدعو وسلم سيدك سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وفقد من كلمة من جلده ثم قام سنن سيموت قياما طويلا سيوا وجه كتب يقو قريبا مما ركع دف كوكتا لكل الجكو وجه كتب ثم سجد سنن سيموت سجد فقال سيموت سبحان ربي الأعلى وتذكر ظن التسجيل فكان سجوده قريبا من قيامه sai kasance su duba da yau dadewar da ya fito duk da dadewar da ya taɓa gowa daga rukuni kafin ya tafi gida rawahu muslim imamu muslim da yake wato wannan na nuna maka na dakin dakin da jimana mukaddar cewa idan a wajen koyar da wani wajen karanta waɗancan surori ya yi awa ɗaya da kasa to idan ya zai rukun da zai da kuka da kuka kuma zai awa ɗaya ko da minti biyar ko da minti goma dan kadda ya tafiya idan ya kago kuma daga rukun da zai wanda zai a kai kafin ya tafi sujada kuma ya ta adana kan da awa ɗaya daga nan idan ya tafi sujada kuma da zai wanda a cikin sujada ita kuma ana da kan da minti hamsin ina ba da hukunta haka annabi ke tafiya da su a gare shi ko duk wanda yake a cikin mutum zai wannan da dawa dole ne abin da zai yi to kaga da wannan da zai yi da sai da shi da dole da dole ran ran lokacin da zai to ko wani dalili abin da wadansu malamai suka ce shi ne mafi karanci da yake da idan za ka yi tafi ta sai uku idan za ka yi mai tsawon sai ka goma ko dole ka da wannan da yake da da rasul Allah abin da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam mafi karanci da yake dan idan mutum ko da ya raka da shi ko ko أما يوسف أخذ غير أنت منك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أنا أقول لك هذا أبو خالد ما في كلام كده سنة سنة أنا بنت أخي ما في كلام كده بعد عنه كأي سبب كأي سبب كأي خمر كأي وأنا بعد كده كذا لكن أنا بقول لك هذا كأي أستيقظ لك لا بعد كده waɗannan al'amura wannan dole nuna mana ijtihadin annabi da zagi dan tsotsa wajen bauta ga ubangiji mu duba mutanen annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa shi ne khatamin nabiyyi wa imamul mursalin amma tare da haka yake bayar da irin wannan lokaci mai yalwa dan abin da yake na kana ga makarin Allah sallallahu alaihi wa sallam dan saboda nuna wa mutane matakar ijtihadin da ake so su rinka yi dangane da abin da ya shafi ibadoji su da yau da gobe حديث نبأ التاسع حديث نبأ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر كوفي قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه وأدعه متفق عليه حديث نبأ تكون من باب لدى عبد الله بن مسعود yake cewa na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani dare shi ma da wannan ya zama kiyamun dare fa ta da kiyamun sai annabi ya tsawaita tsayuwansa حتى هممت بأمر سوء هل لهم ما سوء دعيت فهمونا أيضا ثم في أكد بك وما هممت لكن ما تدعي لكن لي ذاتي قال فيك هممت أن أجلس وأدعه أي فولا كنت إن زونا إن تالي أن أدمنا ذلك الحياة لكن عبد الله بن مسعود كان يشتغل صحابي مسؤول العبادة أما رسول الله تعالى قال لي بلاد الله بارك فيك فولا تعيش الله إجابة وتكلم من قيادة المجاهدة أن الله صلى الله عليه وسلم to kuma malamai suke cewa wannan kuma idan kana sallah tare da mun ba a so ka gudu ka bar domin da a ce za su iya gudu ka bar babu laifi to da Abdullahi bin Mas'ud ya gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kike na da kuma ba farilla an gane ko amma tun da wannan na nuna karancin ladabi dangane da mu'amalar da liman to da haka sai jure da gudu ba da baya kan ya idan da karancin ladabi ne duk da in yayi da haramun ne ba an gane ko to sai mun ya tsaya ta cikin sallar da Allah ko kuma kana da uzurin da zai fitar da kai to anan gudun ka iya fita cikin da zai sallar kai kadai ne da wani saurayi ne da kuma da azumin da zai tsaya ta sallar da sura ya ga ya ga an dade wanda har yanzu da ya yi shi da uzurin da sai kawai ya fitar da gudu shi ne ya koma zai gudu da ya sallar shi kadai Abdullah kan mutum da mutum da cewa mun da shi aka ga sun karin da manzon Allah amma aka da shi ko mutum da mun da shi karin da manzon Allah manzon Allah ta kalla shi to sai ne ka ta ta da Allah sai ya ko ta da ya zo na kuma shi wurin ka ya shi mun sai da kuma sai da dai na jira mun ko na kan na ta samu gobe hasu ya zo ne kuma sai dogo a kuma kuma da da sura kuma sai da dogo sura sai kuma da shi jira ina da kuma da kan ka da kuke da jira sallah da muke da ita manzo Allah ta kalla da dan ka sanar da duka da dole sanar mutane ka da da gobe sauran da magana da Allah ba wanda kawai ka bayyana ba sannan kuma ya ta rubuta da gobe da yawa haka kana da shi ka fara da mutane ko masu lafiya ko masu kaza ko masu kaza sannan ku gobe da kuma da kuma da gobe da kuma da karanta ku ka da karanta ku mutata na da Allah aljanna ko da kare da amma ma a da na dan da kuka dan da kuma ha gungurin da kuke tsara a lokacin da kuke tsara da kuma kuke da kuma kuma da kai dan nan ne kuke da na ga Allah sai ana wa iyahu haula hada dan din ni da ma da gudu gudu da kuke da mutane ne ko ra'ayi kuma da Allah ta rasa na ko kuma na tsaya idan mutum kokari ta kanta sanan mutum da sanan mutum kara haka dai rayuwar المهم إذا أطال الصيام حتى هممت بأمر شيء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدع متفق عليه waɗannan salloli da manzon Allah yi da wanda yi tare da Huzaifa da wanda yi tare da mawata Abdullahi da Mas'ud dukkan su salloli ne na dare waɗanda suke na suna a gane su al'adar hadisi na goma an Anas radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal yatba'u al-mayyit thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abu uku ne suke jin madadi ahadu iyalin gidansa wa maluhu da dukiyarsa da ya mallaka sannan abu na uku shine ne wa amaluhu sannan kuma da aikinsa an gane ko wannan ne galibi wato daga cikin muna ta abin da yake jin cikin amma a iya samun wani wanda kila ba da komai kila ba da iyalin kuma kuma ba ta wani gari kuma ba da dukiya da ya kasance abin da ya rufe kawai shine aikinsa an gane ko mutum da Allah ce fa yanzu Islam wa yanka ma'amu wahid sai biyu su dawo ko ɗaya da kawai zai wanzu tare da shi menene ne da za su dawo me ne abin da ya tsaye ko wasu ba'u ahaduhu wa maluhu wa amalu ababen nan uku iyalinsa da dukiyarsa da aikinsa fa yanzu ahaduhu wa maluhu sai iyalinsa da dukiyarsa su dawo wa yadda ka amalu sai ya kasance aikinsa ne zai wanzu da shi cikin kabarinsa domin ba abin da ya da cikin kabarinsa ke aikinsa dangi idan sun dauke ka kanka da mutu da sun je sun sauke dawowa za ta fi kyale ka haka sun kuma mutum ma wato dawowa za ta fi kyale to duka mutum tana iya hukari su ne suna da wasu kuka abin da ake yin da duka ana gane su da bayi wani lokaci za ka an je kuma wata kasa bayan ka wanda wanda mutuwar an gada da duka wanda su mutum ne kamar ana gudunar da mutum wannan dukiyar ne don abin da kake ta ga su ba mutane kuma ne ba haka za ka mutu ka ba ka ba za ka je ka da mutu ba wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito abin da wani jirgin hawa sai mutum da zage dauke kenan ya abin da shi ne tabbas ba zai dan mutum ya dauke wurin zage dukiya dai karfi dai mutum zai mutu da ya barka haka idan mutum ya tsaka iyalin su suka tagalar da shi suka hana cikin Allah karfi dai da kabarin su da za su raba gari da su za su su dawo ko kuma su zurfa su wurin a dai aboki ne da da ya kamata ka kula da shi tun nan gidan duniya shi ne aiki don shi ne abokin zaman kabari don aiki ya zan kone da ni ko ya haskaka wa mutum kabarinsa wani mutum ya samu damar an tambayoyin nan guda uku da za a maka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ya an tare a yawan ta masa kabarin sa kamar da hadisi yana har tsawon guda cikin sannan a haka ko masa matsayi da ke cikin gidan aljanna tun kafin abin kiyama din ya rika idan aiki ya zama wannan aiki kuma ya kira kabarin sa da gari sannan kuma ya kasance da zai iya amsa wannan tambayoyi guda uku ba sannan kuma almakon a yawan da kabarin sa wannan kan ce mata a ƙara da ke kuma hatta ta kalifa adala ku har sai haka kan dama kun haɗe da haka kan hudu Allah ya tsare dan haka wani hadisi yake cewa wato shi kabar ko dai ran dole ko da cikin dole gidan aljanna ko ran to rani da cikin rani kan gidan mita yadda zaka tijara da wannan ka kasa ai tijara ta ranka shine aiki da imani duk aiki ko mun kanta inda ajina cikin imani ba Allah bai karba ba ha kuma duk imani inda ajina da aiki da yaran ko da tsaron imani da zama cikin imani ba to wanda yake bukatan bawa yin shi da ya samu tsira da ya samu tsira cikin gidan aljanna alhadi aka حديث مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك عبد الله بن مسعود يقول كما أن الله يأتي الجنة أقرب إلى أحدكم الجنة تدك مثل كفى جوا سينتي من شراك نعله كما دخلت ذات المنزل Qur'an a larabci lokacin da ka saka ta musulun ka ko faɗi wannan abin da ke shiga tsakanin babban ɗan yaka da ɗan yaka na biyu ba shi ne hujja da ba shi ne Qur'an a larabci to yanzu ana ga abin da yake ka fanci da kai manzo Allah ya nuna aljanna ta fi kusa da kai sama da wannan hancin takalmin ka yake ganna da yake da aka ita ma wuta tana kusa da mutum sama da hancin takalmin ka abin da wannan ke nufi irin aiki kankani da za ka raina da alkhairi shi ne irin wanda idan kai ka ce za mu shiga cikin aljanna irin aiki kankani da za ka raina na sabokacin ya dinga rama irin kamar yadda idan mutum lokacin da ya zama shiga cikin kasuwar da kuma a ce dole sai mutum yana mujahada kenan tunda dan kankanin abu zai je aljanna dan kankanin abu na iya gabar mutum shiga wuta a ce dole sai mutum yana lura yana sanya kulawarsa dangane da zai jawo masa rahama wurin ubangijinsa na yana abin da zai jawo mutum ubangiji idan mutum ya kauce masa akwai na hadisi da manzo Allah ya ce mutum zai iya sarki da kalma daya wadda ba kwata kwata ma ko kulawarsa baya kawa dangane da ita kalma sarki ta alkhairi amma tsammanin da baka san kai komai ba sai ka tunta ga ban mutum da gidan aljanna to da zamu ji da tunta da kalmar ɗaya ta kalli tsammanin da baka san karamar da kana da kai amma ka so ka ko ka ci ko ramin da tsawon shekara ta bakin ka zo ka ajiye shekara ta bakin ka gobe ka san ramin da za ka gadarwa da mutum ka ci a cikin nan bai dace ba ka raina aikin alkhairi ko mun tantance ta haka bai dace ba ka ji kulawa da aikin alkhairi wajen mai tantance ko mun tantance ta dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga da talan wannan da cewa kamar mutane ne guda biyu a ko ka fara ayar da mutane sai suka tafiya lokacin da abin sun suka fasa da gurin su babu da shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in gurin tafiya ya umarce shi ko da mutum da yau zai samu da karan kara ko karan suka ce guda ɗaya kuma kara kan kara adadin mutane da suna da yawa wannan zai ɗauko ɗaya ya kawo wannan zai ɗauko ɗaya ya kawo saboda adadin mutane da wanda ya kawo sai ya kawo sai ya kawo samu kan suke guda yakin da suka samu wani da wuta da shi har suka daga guda da suka suka suke yake to yau kuka ga wannan kiran da yanke yanke ya kawo da wanda ya kawo dai kuka haka an ka zuwa ciki kana da nan kankanta Allah sai ya zo a rubuta an hadin kuma da gobe ka kace kankanta dan an hadin ji kankanta dan ga kankanta dan bayan awa da kankanta da haka da haka wani da suka yi da suka nan sun cikin yawa duk da wannan da mutum ya saka الثاني أجل حديث نجوم الجابر عن ابي هريره ربيع بن سعد بن اسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصفه ظن مثل ابي كلا ربيع بن كلاب الاسلم من كبير بن اسلم الكنية ابو كلاب أصلا خادم رسول الله موجود الجلال بن الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت خادم هنا فهذا معنى الباوة wani lokaci kuma na ɗaukar yaron gida wannan yaron gidan ko da sani ko da miji ana kiran sa kadin idan mace ce kadin idan da miji ne kadin a larabci dai mace sai in kaji an bambance ne da ake kadin mace ake kadima to ba larabci ne na sosai ba na malami larabci ne na awam ga magarin mutane amma a larabci ba a bambance tsakanin yaro da babba tsakanin mace da namiji to shi wannan yaron gida ne na manzon Allah ne maka hidima wani ahli sufa asali yana cikin ahli sufa waɗansu kakirai da suka zama suna kuma duk an rama da sai kuma su samu wurin sauka ba da ta wata kafa wani rufa da da masallacin manzon Allah daga karshe dan wajen sahun baya aka wata rufa daga baya wanda Allah suke tsara duk wani su ne kawai suna cewa za ka da gangar jihadi don su ci jihadi da sauka kamar nan kala shi abin da ya ce kuntu abinci ba a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina kwana tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa ati ni goyo yana kwana tare da annabi a gida ta a ɗaki ta a shimfiɗa ta a'a ba za a ɗauki ɗaya ba ba sun ake kuɗa ɗaya ba a gida ɗaya ma'ana yana dab da kofar gidan manzon Allah ko da manzon Allah zai buƙaci waɗansu al'amura cikin dare ya zai ko zama ruwa a rijiya a kusa da su gani da an zuci na ɗauke na jiya kawai an daɗe ta aika rayu ya zai zo wuri kaɗa su ce ko haka wata ranar da za a kwana kofar gidan manzon Allah ina jiran mutu kawai umarni ko a yi ta zama mutum sassu. Farashi da jere ita yi ku kawo ta ruwan alwalarsa wato da yawa ya yi fata ya zama ruwan da ake alwala da shi. amma da an ba an ce wuri ya zanto ita alwalar kai an gane ku fa tin da yau duk ko da na kawo masa yan alwalar sa fa da shi da duk wanda wata bukata ta jiyo ne ta kana da so so da ni wata rana da yayin da mata ko da Allah ta rubu ne idan ka muka karanci sai yana da kowa ya da kai ta kuma haka umar shi ta da yake dukkan wanda yake karanci kuma ta rana da karanci ko ta hanya idan kuma kudi ne kuma karanci din za ka da ko za ka yi wani abu da kuma dawo ne kuma da kai da kai da kuma ya da kudi da kudi كما كنتم لقومه وقال لك من كنا إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وإذا مثل خير كلام مثلا إن كما قلت لك كلام مثلا ومثلا أكيد المسير مثلا ذات المسير ولم يكن كلام مثلا خير منه to wannan duk mutum wanda yake karimi cikin mutane cikin mabukata cikin talakawa haka yake in kuma maka tarihi baya da amma akwai kangarare akwai mutum cikin mutane wanda an yi maka tarihi da dan da dama da dan baya da cewa an yi maka tarihi ya kamata mutum ya zanto mai godiya da mutane cikin maka alkhairi haka da Allah ke karama alkhairi ko kuma kai addu'a ta da gurin da zaka karama to wannan mutum yana cewa annabi hidima annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gudu da sallah da wato ko san tambayi bukatar ka sai ma dai yau maka hidima ba ina kuka hidima sallallahu alaihi wa sallam فقلت أبو بلال أسألك مرافقتك في الجنة أبنت بدي سوء متارية في الجنة قال له مرافقتك في الجنة فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يسل سوى أو غير ذلك shin ba za ka nemo duk ka tafi da wannan da wannan ka canja dai da wannan da wannan da wannan wannan ka tsara da jima mutu da tsaro kuntu abu da yake huwa zai in da bukata ta gudu da wannan ba wani sai ka kana sai da Allah zai ji fa inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka dole samu wajen cimma bukatar nan taka ta hanyar yawan sujuda an gane ko wato yawan salloli ke nan na kila suna daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya samu daga aljanna wato maza Allah zai maka addu'a amma addu'ar maza Allah kadai da zaka ga kuma kuma kana da kaza sai a yi kuma da jina tsakanin addu'ar maza Allah da kuma kasar su sai a samu gida ne sai a samu gida gidan aljanna wannan na mun sanar da jahada to sai da sai da yawa su gada da ake so bawa a yin shi wato maza Allah na ciye da mutane al'amura na koyar da shi kaga akwai wani balaramin kawai da wata ranar annabi ya bi ta da wuce gudun sa yanke ne kawai balaramin kawai ya annabi karamu sai manzo Allah ya ga da yake sai duk ranar da ka zo da ta je ta gida na nima da aiki da kika sai da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai duk wanda zai ko da garin wata na ba ta mutu sai gida ko da ni la yau da kana zo sai manzo Allah sai to ya kace ko sai to Allah ya abinda kike ko kadan la kuma da da kan ɗan awaki wanda zai da kai da mutane da nan da kai sai manzo Allah ya haɗa yanzu ko da kike sai ka samu dabara in ko tsohuwar babu Isra'ila a ce tsohuwar sun babu Isra'ila ta kika dabara da kuke so ta da da ya da da kuma da ne to da da ne ne ne ko da da Isra'ila ce ko da da Isra'ila ce take cewa dama annabi Musa wato annabi Musa alaihi salam zai fita daga cikin adannan da ya ta fita daga cikin kafar Misra dan ya tafi da mutane sai hanya ta kace masa sai ya tambaye yana da yin dace ne ya na ne mutum ne ka zura ne da fita ita da ba annabi ne su biya alƙawari da mu wata kan ba to ne kabarin ka muke da garin da muke tafi da jin babu yadda za a yi gane haka ko to annabi ko da kuma Allah ta ta zo da ko ya ita take cikin inda ka bari ko ina ka bari annabi ne kike da annabi Musa za ka ga mun ka ta sannan mun Allah da hakuri da to mu duka da kata su kamar da Allah a aljanna an ka da wannan ne mun sabari Allah ya ga da ruwa ya Allah idan ka san da ya Allah idan ka san da ya cewa abu sai da tafi da dai mun saka barka da kuma ya tafi da ina da Allah ke yin da su da kan da ba su san da ne da kuma da ya kuma da kuma da ya wannan a kai mun da sallallahu alaihi wasallam to shi kan ba da ina hadisi da kuma wannan dole ne cewa ya roƙi da abin nan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ne dai ya ya ya dafi ya kasan ka kai wannan bisan game da kan aljanna dai ko ba za ka roƙi wannan wata wannan ka roƙi wannan ba da wannan dai to kala kaga da ake Allah da zai an ga wannan din da ya rabu da amma tare da haka dan kuma kin ya kasan ka ne mun ce ku ba da kai ki a fa'in ni ala nafsi ka bika ta tafi dan kar mutum ya kasan ka kaga duk da da kaga in ma ka da Allah baraka wa ta'ala ka kare da imani ko farin da yake bayan da zai kalle na kare da kullu ne yake da yake wanda yake da tambaya ne da ne ka kana mutum shi da yake da yake da yake da kallon da yake da kaga da nan amma da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce roƙa wa Allah yake ka inna ala nafsika bi tafakkur hada kullu bi dukkan al mujahada mutum da yake mujahada الثالث عشر حديث نسائه عن ابي عبد الله ويقال ابي ويقال ابي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عليك بكثره السجود لله فانك لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحتى انت بها خطيئه وانا اجيب لك في السنه بعد an karɓo daga abu abdullah shine a wani lokacin suna kira da Abu Abdurrahman wato al'umma ta ce Abu Abdullah ta ce Abu Abdurrahman da yana da ya guda biyu sai Abdullah da Abdurrahman idan kuna da wannan kuma yanzu ya aiki ya duba da yake kira shi duk wanda aka dama yana da ya kuma lokacin da kuma Abu Abdullah lokacin da kuma Abu Abdullah duk nan da babu ne amma dai sun yi shi ne Saudan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina Saudan wanda yake yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mallaki da abin bawa daga baya ɗin kana muka ba yake sanku rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul daji manzon Allah ta yada mutum Allah ta fata da yake cewa alayka bi kasrati sujudi lillahi ina umartarka da yawan ka sujuda ina zabarar da kai da yawan ka sujuda domin Allah ta'ala fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan kai ba da yadda ake wata sujuda domin Allah illa rafa'aka Allah biha daraja fa kika Allah ya dauki darajar ka da kita wa hatta anta biha khasuna fa kuma sai ya kankare kurakuranta biha a sanadiyar da su zira guda ɗaya wato ko su zira guda ɗaya mutum zai ci moriya biyu a ɗan da darajar ta kuma a yake wani ɓangare da cikin kurakuranta to idan ko su zira ɗaya ta haka cikin kowane ɗaya da ɗanke su ga idan ka raka a goma sha ɗaya irin yadda Allah ta nuna ne wasu wani yi dan su raka a goma sha ɗaya dan za ka samu su zira biyu har su goma sha ɗaya wato ta zira wanda a cikin da biyu kenan ko su zira ɗan ka darajar ta ko su zira ɗan ka darajar ta wannan su zira kenan na dai kira da kuma daban tsawon karatun kuma daban rukuki kuma daban ababen da ke cikin kariya da salatin da ne kuma duk daban wannan kuma da kai ita ga shi ka san da ka samu kada ka an gwanta da wannan rai wannan hadisi da Abu Bakr Imam Muslim ya rawaito الرابع عشر حديث ركابه عن ابي صفوان عبد الله بن بكر الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي حديث ذهب الى ابو صفوان بن عبد الله بن بكر الاسلمي يجي كان قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي خير الناس من طال عمره مثل الخير متى يا من كتب من طال عمره غير رأيوته كيفه وحسن عمله فمنكم اي شخص لم يكن وفي الخير متى ياتي الله يا جل karkashin wannan kuma ka iya fahimtar mafi sirrin mutane kuma cewa wanda na tsaye da kai tsawo kuma aikin sai ne da zan mummuna domin tsawon rayuwa gare ka lokacin da kake sako ba la yin zai shi ya Allah ya ce wala ya gaban nan da zai kafa ne anna ma nuru da musairu da an kusu da an kusu inna ma nuru da ya zadi kusma wa lam adabi musu waɗanda suka kafarta kada su tsammanin cewa jinkirin da muke musu shine alheri da kawo a muna musu jinkirin da zai kare da hikima ta kuka yana kare ba su tsawon rayuwa inda an sauke su da shekara biyu sauke Allah kan da sun samu ranar shekara biyu da shekara nan ba to amma ta ka kara musu rai aka kara musu shekara inna min da mun da da usman wala mun da mun da kara laudar kayan da ne Allah ya da haka da mafi alkhairi cikin mutane shi ne wanda ga rayuwarsa ta kawanta sannan kuma ayyukansa sun yi kyau ya sa mutum baya fatan mutuwa haka da za a yi cewa la ya tamanna anna ahadukum al-mauta kada mutum da dole su mutuwa da dole na bara da don saboda wasu cuta da suka zaɓa ko talauci ce na bara ne don za ce mai zuwa tsawon rayuwar nan da za ka samu ka ƙara aikin zumta aiki na lada wanda ya ƙara ka rage cikin aljanna ko kuma ta ga wani rubuce da kuka yi da da an kuka yi wanda za ka kira wata da ba idan ka ƙara ma rayuwa sai ka samu damar tuba sai a kan kira wata gudu illa mun zama wa amana wa amil amara salihan wa la yusrifu billahi fi yatin a salatin da Allah ba fara ba da haka kun kuwa idan har dole ko kai addu'a ko da abin da ya kamata kace اللهم أعيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يا الله لا يرضني ولا لا يرضى من الرسول يا الله اغفر لنا كل مسوء من الرسول فلن يقول الكافرين الله ذاتي amma har kai zan hana duniya da kuma aiki ba ya da yanzu ba a san mun mun mun da duk da wani da duniya ta kuma yi ta ta ko yi ta da ta goyon ka ga mai sai ma da ta da zaman da Allah na yi da da ta da idan kuma wani bayan an da da da an da da kuma rikin lafiya ko ko da lafiya da kai da kai duk mutum da fara yana idan kawai da kuma asibiti kuma da ta da kuma wani in da da da ka da kai ko da da ko da duniya ka ji da baya iya zama baya iya tafiya baya iya tsayawa kawai sai za a bi a wani makarantar makarantar haka ya rufe dalili kuma a wannan makarantar kai mun gane nauyi kuma da sauro a asibiti ga ba magani ga ba hasken wutar lantarki ga wayi yanzu sai ka je asibiti da zazzabi kuma sai ka ɗauko wata sabon cutar kuma da kayan dalili saboda yanayin gidan da kake da yanayin man ɗakin da kake gida yanayin iskar da kake shaƙa yanayin rashin tsaftar wajen zai ƙara maka wata cutar to ka sai idan ka zo da baka da kunkubo amma da kana cikin kotun lafiyar da kuma Allah zai wannan hadisi imam at-tirmidhi ya rawaito wa kana hadithun hasan gutul da ban min ba'i wa bisin al-mumala malaki da ban min ba'i wa bisin wannan gutul din za ta wa ba'un din man damma shi mutum kuma al-mumala mara dubu sukan ce asir al-mumala sun ce ne wanda ba su dubu sukan ce asir al-mumala suna nufin kin mai wajen mai dubu kamar da ake al-ha'ul mumala ya zama hakan ne al-ha'ul mumala ya zama hakan ne wa shaki kamar da sukan ce aljin aljin al'umma ko ce kuma wato abin da dukkan zai yi wato al'umma da shi ne wanda ba dubu al'umma da mutum shi ne dubu al'ijam shi ne dubu kan harafin kenan الخامس عشر حديث مجاجر عن انس رضي الله عنه قال غاب عني انا شغل النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله جئت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أفنى قل يرين الله ما أفنى فلما كان يوم أحد انسجد المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابك وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النصر أو في رواية ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أهل قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنا فوجدناه به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه. wannan hadisi da ta cikin wannan babu an ta kunta da Anas bin Malik قال أنس بن مالك يقول غاب عني أنا كبن المدن بطانا إذا أنت عمو وما يجي كلمة بطانا فيني أنس كبن المدن رضي الله عنه ya yi fashi baya nan an ci sani badar lokacin da aka yi yakin badar bai samu dama a lokacin wato dangantakar anas ibn malik da dangantakar anas ibn rabu dangantaka ce ta shi malik baban anas din farko dan uwan haihuwa ne da anas din na biyu wato da malik da anas din na biyu da tijar baban su gaba ɗaya cewa annabi yankin an da ƙarfi ɗaya daga mali kada mali kuma abokin hannuwa ana da ƙarfi ne ina da ran kanta wato kamar da ke kai da wanka wato kai sunan da ana kana da kuma shi kuma sunan ka mali to sai wannan mali sun kuma sai ya faɗa kuma sai ya sa maka tura ana kun gane daga daga daga da haka sai ce saba an ni ana sunan nabar dan uwan mahaifi na shine ana sunan nabar ya yi fashi baya nan an fita da badar dangane da halattun yankin badar bai samu ba فقال سيدي يا رسول الله جئت أن أول قتال قاتلت المشركين yace na yi baji ba na nan dangane da farkon yakin da kawai su mushrikai wato yakin da wannan matsayin mata babbar hasara da ita to kuma yakin da ba san ma yake za a ba an fita da tsammanin kawai za a tare Abu Sufyan da shi da ayarin ta sautin da ya zo da su daga kasar Sham amma bisa da dace kuma ta aka ji aka fitar da dukkan kafirai da suka daga Makka yake cewa na yi fashi ba da nan dangane da farkon yakin da kai cikin sarkai la inna lahu ashhadu bi qitali al muslimin in har Allah ya kaje halarto da ni a wani yakin da zaka wace musulmai a wani kare na biyu la yuriyanna Allahu ma asna wallahi sai Allah ya nuna wa mutane abin da zan aikata a wata riwaya la yuriyanna Allahu ma asna a cikin nan da dinka da jarinta ta ta mu jarinta a cikin wata ibada da take da kawo ko kai take da kuka gurbin da ne da wata ne zuwa nan wannan duk nan na guda ana kada san maliki ce kalan ma kana yau da lokacin da ranan da aka yakin Uhud ta kasance yakin Uhud sai Uhud din sunan dutse ne dake arewa maso gabas din garin Madina ko kuma kudu ne samun ta abin eh zan ce arewa arewa maso arewa maso arewa maso arewa maso gabas din garin Madina arewa maso gabas din garin Madina ita duk ko kuma ne yakin dutse ne bare ne an yi wannan yaki a shekarar ta uku ranan ta bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ta asabar a wannan lokacin ana cikin watan shawwal ana cikin watan shawwal din mamman ba ya kai da watan sai ka wani abu da wata ranar wata asabar sannan Allah ya waye da jini jini aka fito da wannan yaki ya sa Allah da ya kawo labarin yake da asuba aka fita wa yadda da wuce min ahalika yubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu samiu alim kana wa al'umma yayin da kowa yake ka fita daga cikin gidanka lokacin da barci ya fi daɗi da asuba sun ka ne da kayan yaki da abu ta bayan da dan annabi tambayar sa bai ya za a yi mu tsaya a nan gurin mu tare su ko mu je bayan gari mu tare su sai wannan suka ce a tsaya suka ce ya kamata ka tafi bayan gari mu tare su sai manzon Allah ya sani kuma su dan suka ce suka ce a to ko mu sani ba ko manzon Allah bai yi shirin fita wani kaje muka makanta maka a ji a ce ni ya ce mu za mu fita ne zauna manzon Allah ya aje da shi daga annabi bayan ya sa su yi shiri har sai an gwamza sallallahu alaihi wa sallam an fitar da salati aka ji annabi zai ce ko wannan ku tsaya ana jira bara da yake zuwa da suka dace to ko wani mun da masai da likita hada da kudin yake mun da yin shi kada ta uku bayan hijira masana tarihi ko masu sha'awar sira zai je kan littafin sira falamma kana yawm uhud in ka jafar muslimin lokacin da aka zo yake uhud musulmai gaba ɗaya sun dare sun kyale annabi saboda wahala ta yi wahala فقال يجي أنا ابن النضر يجي اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يا الله ina bayar da hankalina dangane da abin da waɗannan suka aikata yana nufin zuwa ne yani ashabu yana nufin sahaban mummune kenan yace wa abdara ilayka ina barranta zuwa gare ka mimma sana haula daga abin da waɗannan suka aikata yana nufin zuwa yani musulmi ne yana nufin musulmi kada ka duba da magana abin da musulmai suke suka danja da baya suka dare haka suka yi annabi ya wahala duk da cewa sun yi hakan amma hakan bai kwace musu imani da wani bangare na jarrabawa daga Allah ya jarrabi annabi ya kuma jarrabi su kuwa to mummuna da haka bai ce ba ya barranta daga gare su sai ce yana bada izinin abin da suke gina yana yi wa musu an zai a wajen Allah Allah ya yarda musu Allah ya gafarta musu da shi tare da su ya tsaya shi bai gudun ba amma sai ya Allah ina nema musu hanzari amma abin da kafirai suke sai ya ce ya barranta saboda su abin da suke kafirci ne waɗannan ko wani bangare na gajiyawa irin kadan kadan suka ne an gane ko ثم تقدم sannan shi sai kare shi da bai fuskanci inda ta kafare suke fasta malahu sa'ad bin mu'az sai sa'ad bin mu'az da daga cikin manyan sahabban Madina ya zama da shi fa kana sai yace ya sa'ad bin mu'az ya sai sa'ad bin mu'az al jannatu wa rabbin nafs yace al janna kawai yake so a yin zuwa ina rantsuwa da ubangijin da ya halicci nan da wato ta kasu a wata riwaya wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba aljanna kawai ita nake bai inni ajidu riha hadhihi al-qur kan jin da nake ji kafin ka ji duk ko da ina jin kan ta nan gaskiya wato wannan shi ne ko wata ya ce kan jin shi da mun nake samu game da ubangijin sa da ta kanka cewa kana sa'ad sa'ad yake cewa ba man sa ya rasulullah ma ma sana yake wallahi nayi nayi in ka kara da an ko da rabar dangane da jarumta da yana nan ka ina bai ala adalcin sahabbai duk wanda ka san ya ji ka san ya ji ka wanda ka san kuma kana da kunnan dai kuma kana kuna kunnan dai amma kuma da ka san ya ji ka amma kuma kake maka hasara da karfi da kai ko a kuɗi ko a ilimi ko a tawaka ko a kan wannan al'amuran duniya ba ka taɓa sallamawa cikin da ka san kai kaji amma ka bai mutane masu adal yace wallahi ya manzon Allah ba ma wanda yake faɗa ba a gaban da yake faɗa ba yace wallahi manzon Allah na kasa yin irin abin da ana sunna wannan shi ne adalci da tarbiyya da take kuma tunani a kai duk wanda yake ka tabbatar masa da kallon da cewa ya ji sai masa قال انا كان تمال في فوجدنا به بدءا وثمانين ضربة بالسيف sai muka sami wato ainihin rauni sai sai tare da shi ko tare da shi sai sai tare da shi har tamanin da tsoriya a jikin sa aw kana da jirun ko kuma tuka da mashi aw ran da kan bisahan ko jifa wato harbi kenan da kibiya wato tsakanin tsarin takobi da tukan mashi da harbi da kibiya an samu raunuka da yanki a cikin sa har tamanin da tsoriya shi wannan an shi nan an gane ku wa wajadnahu qad kutila mun sami da aida an kutila ومثل به المشركون كابريت اللي مثل تمثيل إنه كتن كان جاوه التمثيل كده bayan an yi an kashe mutum ko a ba ta fuska ba a yi kuka na hari da ba gare ko a yi gunduwa gunduwa da hannu shi ne a tamfil kina wanda an hana musulmi su haka ko da kuka kika jiri manzo Allah ke ko da kuka kika jiri haramun ne ke tamfil amma kaga su kafare inda ba su da bin yaki su da matan ta da yaki shi yasa ina kake jin ma ana kafa ko da ta da yaki ba sai wanda ma su ne ta da yaki wanda ta da yaki الله يكون وجدناه قد قتل ومثل الى المشركون فما عرفه احد عن الامر به في المضاع ولد ذلك الا اخته تنكر قوتها تلك ربيع في بنانه ta gane shi ita ma ta hanyar ya tsoka da hannu kawai amma a fuska ba wanda zai iya wanda yake wani saboda yadda aka lalata gawarsa qala ana an samari da ke kunna nara mun kasance muna zaton domin a rubuya a nan gurin rubuya al-qalbiyya ba rubuya basariya ba أي أو نظن ومن كذا في منازة أن هذه الآية لن تجد وأن الآية نزلت في كتاب وكان يتكلم نمر وأن الله الله أن ابن النبي وفي أجبائه في دفك من سلطة سنة أن تكي تعالى آيات الخروج كنان إلى الخروج أبد بن علي وتآية في آية من تكتير الأحزاب جعلنا في من المؤمنين رجال لن تجد في المؤمنين أطور أنت مزاجي صدقوا ما آهد الله عليه ثم جدك أبن تكتوى الكولي كنسا فمنهم من قضى نحبه تجسس أقوى لا يبيع فقاتا من السعادة ومنهم من ينتظر تجسس أقوى ليس زمن جرى قوبه وبتقو وما فتلوا تبديلا لكن بسبب أن يأتيه مثل يوابا فلا نكن كويبا النبي صلى الله عليه وسلم an su muna da san wannan aya ta sauka da cikin lamarin an su muna babu shi da makamantarsa cikin waɗanda suke shahada a yakin da su abin da mayar da makamantarsa ولا حديث متفق عليه امام البخاري وامام مسلم في الوضوء قوله لا يري ان الله ليس لا يري ان الله يري بالضم وكسر الراء بضم الياء وكسر الراء ايوه ياء ضمه كسر كسر الراء sai da gobe an da ayyuka yake da Allah Allah zai bayyana da zalika da hakan lillahi da mutane waru da bifati ma a wata riwaya za a yi fata ne da ya kun nan da rabin nan da ya rayan Allah kuma ana bayar ma ana kuma nan azali ne ma Allah zai a zai da wallahi alam ma da Allah zai yi da mutane wato wannan yana nuna mana matakar mujahada kuma inda za ka gane mujahadar kwarai kwarai da gaske mutum saboda karfin jiki ne har yanzu ka dinka wanda da wannan ganin da kake ganin da zuwa kuma dai lokacin da mutane suna gudu daga wajen fama shi lokacin ke fuskantar wajen duk inda aka kawo kala yana barci da wajen kuma yana kashe kafare ana ce masa kala ana har a sun kasa rauni da har ta malin da wani abu a kowace rawar ma da kuma manta ba duka raunin kuma yana gaban gaba wanda yake bayan sa to idan aka ce raunin duk yana gaban tsakanin da shi da fuska baya bayan sa zai kuwa da nake samu a gaba dani wanda nake samu a baya dan kuma wanda ya gudu yana gudu shi ne da aka gudu da shi kuma ba dani maza da kuma ga duk ɗan uwansa mata ta dani su sai ka duba hannun su duba ya tunka dani wannan ya tunka kuma wanda ne amma abin ka ta ka dani ba ai ka samu da hadari wannan yake da uku yana da kyau karanta da duba tarihin da ke ayoyi masu yawa cikin suratul suratul ali imran tun daga fadin Allah ta'ala wa yadda dauka min ahlika tuwawu min mu'minin masaid al qital wa Allah samiun alim hadi zuwa inna ma zalika min shaytan wa khawfa awliya fala takhafuhu wa khafu in kuntum mu'minin dukkan yake akwai darussa masu dimbin yawa kuma ne sun nuna jarumta Allah ya gargaje su kan waɗansu sun yi shahada ko kuma mutum da yake shahada a wannan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa an fata lokaci aka jinna da ba an karya masa goyi sallallahu alaihi wasallam har sai da aka yi kasa abu da jara da yazo ya banga banga yake ce manzon Allah haka sai a hannayensa guda biyu da kafafunsa haka ya tokare sai da bai danne manzon Allah cikin sa ba amma dukkan wata take bi da za a kawo tsara ko maki da za a je hoto da kan da bayan dan kare sabon da Allah sallallahu alaihi wasallam kaga jarumin ke haka aka yi har sauran mutane suka sake kawo kura ta haka da aka sake mayar da kafaran baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace har dai aka samu da karshe dai aka tsira wato dai an yi lalle an yi an yi zuna jina jina bayan sahabbai da suna cikin kuma hanya madina sai kuma aka ba su ramu da jiki da ai ga su da biyan kan bayan da sun da ke ya dawo zai ci dai ne da gawa da ya abin da zai zo ta kiran da sun sai manzo Allah ya ce ko wanda suka jira wannan da kaje zama koma da su kada ka mana sabon adabi da kuma suka tuya suka ji a da aka labarin ya zama kai Allah ya jefa tsoron suka danka bare sun gudu ba maganar dawo sana ka dawo amma kan duk masu wannan nan ba الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح رأيت الجاهلية يقولنا في جيش وجه الجيل الغاء وذلك الكوزة وما في لك كانوا من هذا الصوت الجيش وجه الجيل هذا ماذا دي أجي مجانا بكوبة ماذا دي ماذا دي يقولون هنا جارن تركي كان يجب بكاتا يوم أقوى نفجين الله والمسلمين إنك أقوى تكين إنك يزا تكين كوجة مسلمين تكين تنسل دا مسلمين تكين موضع يقول مسلمين تكين تنبوكو مسلمين يقولون هنا جارن تركي بكاتا بكاتا أتين إنك تكين بكاتا duk inda za a shiga mutum shiga da addinin sa tun da sauran hadisi dai ku go muku da ku daure bukar ku bari ko asali ta ajar hadisi na sha shida عن ابي مسعود عقبة بن عمرو بن الانصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا براهن وجاء رجل اخر فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا ونزلت الذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga Abu Mas'ud shine Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri al-Ansari da Adri wani sahabi yake lamma nazala ayatul sadaqa lokacin da ayatul sadaqa ta fita wace ce ayatul sadaqa waɗansu malamai suka ce inna masaraka to duk malamai suka ce a wannan ba ita ce ayatul sadaqa ba ita wannan kaso ta fada kaso zuwa na ba amma wanda ta jin wajen ta zakka din ita ce kullu min amwali sadaqa tufajjiruhum mudrikihim ja'a wa salli alaihim fi salataka takan lahum wallahu samiun alim yace lokacin da ayatul sadaqa ta sauka cewa ku bayar da zakatun doyin me ya faru yace kunna nu hamilu ala kulli sai bar kasance muna daukan kaya muna yi wa mutane da ko akan gadan bayan wato muna zuwa kasuwa mu da ko da mutane da kuɗi ne sadaka ai sallah da mutane sallah duk hadi da sallah da hadi da wasu kaji ai sadaka ko ko ba mu ko bari mu je ko da da ko ne ni da fara go da ne bari su tare kuɗin mu na cikin sadaka ba za mu kare ba su kaje su da ba su kaje su da wajen da kuɗi mu wanda kuɗi da ni da ko suka ne ba da su samu kuɗin da cikin sadaka kunna nu hamilu ala kulli yace fa ja'a rajulun fa sadaqa bi shay'in kathir sai wani bawan Allah ya zo ya sadaka da dukiya mai yawa malamai suka ce gina Abdurrahman bin Auf fa qalu sai muna fice suka ce mura'in ayya wannan mai riya ne kun ba riya da kuke kawai dubu kada kawai dubu kada lokaci kada wannan yayi da ne galaba ne wajen a rasulun aka sai wani mutum ya zo ba ta saddaka da sa'i shi kuma sai ya sadaka da sa'in da biro daya fa qalu inna allaha la ghadir an sa'i hadha suka ce wallahi ba ruwan Allah da sa'in wannan ana mai mai magana ta kawo sa'i daya ta gura da kake ba ba da yawa baka tsira ba da ma yake da dan ba baka tsira ba فنزلت في wannan aya ta sauka الذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين sune waɗanda suke aibata wa masu tasawuci cikin mummunai sai su sadaka masu tasawuci cikin lamarin sadaka sadakar ganin dama sadakar nafila sai su rinka aibata musu in ka yi da yawa suke riya in ka ba da rinka dan suke lalon Allah da wannan والذين لا يجدون الا جهدهم suke aibata wa waɗanda ba su da ikon samun wani da illa jihudahum suka ta ikon dan ka kasan da suka samu suke suka bayar wato abinda wannan aya ke nuna wa kaga masu da yawa din da su bayar dan kadan ba sai suka bayar da yawa masu dan kadan ko ba hana gaba ɗaya ba sai suka dauki ne suke dan kadan kuma suka bayar to wannan ita ce tarbiyyar mutum kar ka zo kana da kuɗi da yawa kana da biliyan dare ana magana addini kana bayar da dara goma dara goma sha biyar ana zagaya da dara ko da wani san agaji a kullaci kana jefa dara goma ko dara goma sha biyar amma ka san ba kai ba aljanna zaka ga dara goma sha biyar ko a nan wurin asibiti za ka auri ɗan sarki don Allah lokacin da ke sarki ya kama sai ɗan haji ya sadaka ke ki da za a ce wannan kasar jiki ya fi idun saman yalla bai ya da zaki ne zama ai ana san da kila ce dubu dari ko ina da zaki ce dubu dari ko dubu dari ne ba ya ce wata kuma ne manyan duna da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to horin ne kuma kike na fita wani da sarki da ko ja ja horin ne ba horin ne ka amsali da wani mutum da da zan da amsali da maka zuni da zan da maka ya malo kike da wani da ko ja ja ko ne da kaza ko ne da kaza kun iya cikin karfin ka kenan lallai wata fallaha maka ba amma kana da kike kuma kake danne da ruwa a ce kowa zai ba da zai karfin ka sai kana cikin da zai ba da kuma kake da ba da mu sai ka duba ka waye yazo da mota barki waye yazo da waye waye yazo da kaza waye yazo da kaza sai da ka turi ki da kai ya ta ba da da wannan kake masu wajen sun da kuma da kuma sai ba da kai kamar ba kana da aljanna ba in da aka je a shiga aljanna za ka ci da ruwa ba da ba to tarbiyyar musulunci kenan kowa ya rike da shi kuma kowa ya bayar da daidai na idan Abdurrahman bin Auf ya zo ya bayar da dirhami ɗari takwas ko dubu hudu ko dubu takwas kamar yadda ruwayoyi suka nuna to wani ya zo da sa'in da biro da shi ya zanto shi ne ya cikin karfin da shi ma kan ya tafa da musulunci wallahi da musulmi muna da wannan zuciyar ta wannan cikin addinin ma cikin da kan da wannan amma zai taɓa kamar su ne kawai sun fita ne a tattalin kawo su ba wani lokaci bari da ya taɓa bakwai ya taɓa ga wani mutane yake a duk Najeriya kowane musulmi ya bayar da hadisi musulmi naira ɗaya dan Allah waye wanda farkon sai ka taba da naira daya to musulmi idan aka ce Najeriya tana da population din mutanen da suke mutum miliyan dari daya misali mukaddara miliyan dari daya kuma cikin miliyan dari daya din nan wato kashi sittin da biyar cikin dari zuwa saba'in su ne musulmai kaddara kashi saba'in musulmai to kenan za a samu mutum musulmi miliyan nawa kenan miliyan saba'in kowane mutum ɗaya ya bayar da naira ɗaya cikin musulmi maza ko mata za a samu naira miliyan nawa miliyan saba'in wani ne ake da ba za a yi da miliyan saba'in duk shekara kowa ba tare da kai nan ba zai bayar da komai ba ba zai taɓa jin cewa an tsoro su naira ɗaya dole bayar da to duk shekara ake miliyan saba'in duk shekara ba bai ba da miliyan saba'in wannan masu hali su kara sanar haka babu da shi amma dai naira ɗaya sunan kowa ya kawo to kaga Allah kan zaka samu a cikin mutum duk shekara ana da miliyan ɗari to wannan miliyan ɗari idan za a idan Allah wani irin aiki ne ba za a to amma babu zuciyar babu abintattu babu zuciya babu kaza babu tarbiyya amma in bada tarbiya da ke masallacin da idan muka ce za mu ganin gurin da ke bayar da ake duk mai zuwa karatu duk da kuma malam Ibrahim sai ke zuwa kowa ya zo da naira ɗaya ko kuma kare komai da duk mutum haka idan an zo da naira ɗaya haka duk karatun da sa'ama da ake zuwa bayarwa a asabar da hadi kowa ya zo da naira ɗaya ko kuma wanda kare ko ko da ko ba a naira ɗaya ɗaya dan jama'a Allah nau kau mutum ne suna da kan rasara idan aka yi wannan idan aka zo aka bude project din musantar da maguzawa yau nawa za a bi musantar a shekara motoci nawa za a kai duk nawa za a kai da ka tsara ana nan kuma idan aka zo za a yi wannan dan Allah idan aka zo za a yi wannan gidan kana gudun matsala na zawo da kuma na suna gudun gidan talabijin a Lagos abin mamaki ina da Saudiya wata biyu su kotu sai da ana kama wannan ita ta yi aiki a a a jidda ana kama ta kuma ta bi talabijin Saudiya ta kowa kuma idan ka duba kusan kashi tamanin cikin irin program ɗin da ke cikin yaɗa jan sarki da arnanci da rawan gargajiya ko idan ka duba abin da ake nuna wannan shine hoton Najeriya kuma Najeriya gaba ɗaya ta kasance a bakin tekun nan ita ce Najeriya kar ka san mutanen wajen da su ke da kiristancin su da tsarana su wajen da Najeriya kuma da ta da kuma aka daga ko musulma ba da zuciya da zamu wannan karin da kuma dan Allah ka mu da jijar wa zuciya ka kama kawai da jijar ba ba ka da garin da wannan kuma da su da jijar kuma wani mutum a tajiri ya buɗe jijar rediyo kuma a cikin maraɗi a wani nan cikin maraɗi da kiristancin da suke da ranka da suna tawaye kuma haka ba aka raba a fatar wani mutum ya buɗe jijar rediyo a fatar kawai wani mutum ya buɗe gidan rediyo wani ina zuciyar take ne wallahi sai za mu tayar ni dai ina istirari ina bayar da kokoda ina dan nan project din kawai na da'awa islamiyya din nan wanda za a samu mutane masu tunani a samu amince su yanzu mun da abinda suke so a tsara aiki kawai a ce duk wanda ya zo laraba ne duk da ya furo naira daya da albarkatun gidan abdullahi kowa su naira daya duk din gidan da laraba me za a yi ba ma da tsarin kudin za a ba ba da afirka ba ba a ta project din mutum a ce idan an zo ka tafiya duk abin da ya shafi tafsirin juma'a kowa zo da daren daya idan an zo na duk abin da baka da naira daya a zo a samu wakilai daga nan a samu daga nan da a samu daga garin kwar a kafa wani kwamiti mai karfi guda daya shi a ƙarƙashin su zai san kuma doki suna sa kwamiti cikin nan ko wanda ya abin da ta duk abin da aka samu a sai su kashin a samu tafi za a ba a banki za a yi bajet za a kashe kaza za a yi kaza ne ba za a yi da mutum. ayyukan da muke koyi zama da amana ba a samu shi ne a nan gurin Allah ya kanta mutum uku a Beirut Road mutum uku a gadan kaya mutum uku a can masallacin kuma da su wajen kuma da su mutum uku a fara wannan wannan ba karamin aiki za a yi ba wannan gubar mai jima'i da sana'a Thank you. السابعة عشر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي جبريل الحولاني عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وأنا حديث نجوم بقي عن كالحوة سعيد بن عبد العزيز في كما يأتي ربيعة بن يزيد في كما أن كالحوة أبي جبريل الحولاني في كما أبو ذر shine jundub ibn junada radiyallahu anhu shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yarwi anillah cikin abin da annabi ke ruwaitowa daga Allah tabaraka wa ta'ala annahu qala Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi wa dona hadisi kudusi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lallai ni na haramta zalunci da kaina lallai ni na haramta zalunci da kaina wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na san ya ji abin haramtawa a tsakaninku fala ta zalamu kada ku zalimi fala ta zalamu a wata riwaya fala ta zalamu idan an ce ta zalamu ko ta zalamu asalin kalmar duk ta ta zalamu ne da ta guda biyu to wannan ta guda biyu ko dai a shafe daya ya zama ta zalamu ko a shigar da kai cikin zamu ya zama ta zalamu sai a aikata shi duk wanda aka cikin biyan a larabci ya yi duk da za a karanta abin da ya tabbata cikin riwaya ubangiji ta'ala ya haramta wa kan zalim inna allaha laysa bi zallamin lil abid inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yace na haramta wa kaina zalimi wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalimi ya zanto abin haramtawa a tsakanin fala ta zalim da haka ku zalimi ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaytu dukkaninku ba ta tune sai wanda na biyar da ake nufi da dukkaninku ba ta tune sai wanda na biyar ma'ana dukkanin ku ba ku da shari'a sai waɗanda na turo muku da manzo wato fata nan gurin ana nufin fata ba na kafirci ba a fata na rashin sanin yaya zan yi ibada ba ka ce gane a cikin bayan an turo da sai da aka ce fata na zalunci to sai mu koma kan hadisin da yake cewa ai gaba ɗaya bayi ana haihuwa da ne akan sarki na musulunci ma mun kullu da illa wa yuladu ala al-fitrati ba ba mu ya aula ne ya aula nasran ya aula majisai zuwa karshen hadisi to shi da kuma da yake fasara qawl anan gurin adam al-qarifa cikin shari'a rikin sanin mutunta kuntu illa man da yake sai wanda da shirya dan ya kullu da mutunta an gane shi fastahadini kan kullu da a hadisin ne zai shirya da ku ya ibadi ya ku bayi da kullukum ja'idu dukkanin ku bayin wadani illa man at'amtuhu sai wanda ya ciyar da shi fastabdimuni ku nemi ciyarwa ta ufrahimukum ne zan ciyar da ku kai ya ibadi ya ku bayi da kullukum ari illa man kafautuhu dukkanin ku matsaraita ne sarara kuke sai wanda kawai ne masu kwasu fastabdimuni da su nemi in tufatar da ku aksukum ni kuma zan yi muku tufafi kai ya ibadi ya ku bayi da innakum tusbihuna bil layli wan nahar lalle ku kuna yin kurakure a dare da yini wa ana asiru dhunuba jami'an ni ku ina gafarta zunubai gaba ɗayan su fastaghfiruni dan ku nemi gafartawa ta aghfir lakum ni zan gafarta muku يا عبادي يا قبائل إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ko dai ba ku isa ku cutar da ni ba ballanta na ku cutar da ni walan tablugu nafsi fa tanfa'uni ba za ku taɓa isa wato ku amfanar da ni ba ballanta na ku cutar ku amfanar da ni ku ku isa ballanta na masu da ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum lalle lalle na farkon lalle da ake na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku وجنكم لأجلكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لا تكفن في أبتا جمكم تكور دوشير ديا أجلكم أجل قوة دوشير تكور كما دوشير أبو بكر الصديق مثال ما زاد ذلك في ملكي ترى ألا يتأكد بكار كل ملكي kan su suka yi wa wannan amfanin da yake zai koma amma ba wai da ina da kasa ba da kuke haka na samu kamala ba haka wani يا عبادي يا سبحانه لو أن أولكم وآخركم تأتين فرقكم قد نكرتمكم وإنسكم وجنكم لمتعلم قد أيزمكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ذاك تفلت أبي تابعون سير mafi fadircin ɗaya daga cikinku a ce kowa ya zanto wajen kan dare wasu mun fir'aunan zamaninsa ma na kasa zalika min mulki sai a hakan bai so ya komai cikin mulki na ba kar ku ɗauka dan kun yi sako farkon rage mun fawa a cikin mulki na يا عبادي يا قبائلنا لو أن أولكم وآخركم لأتينا فرقمكم دنك الجنكم وإنسكم وجنكم لمتانكم دأ الجنكم قاموا في سعيد واحد فبأهم ذاك ذاك نتايا أولي نتايا فسألوني كنوزي ونحروجين ونبكاتين فأعطيت كل إنسان مسألته يقول إن بيو قوة لمسك بكاتا سنيروكا ما نكت ذلك مما عندي حتى في عيد الكومي لكتشين أدن الجهوري نابا إلا كما ينفق اللحية في بربدا أدن اللورا لا تجي يجوا إذا أدخل البحر إذا أنت جد بتجدين تيكو يا عبادي يا كوباينا إنما هي أعمالكم فيها لكم فلي أيكم كبار لا يحكم إلى خير سبوهم إلى كيائكم إلى حد سبوهم كي نتقوم لكم المتاح ثم أوفيكم إياها سنفرد إذا مكتا سمكم سرانا ذات القيامة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن ظهر بها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن وجد خيرا رزقا من ليس مع الخير فليحمد الله ليقول الله تعالى ومن وجد غير ذلك dukkan wanda ya samu kujiyar haka fala ya zo manna illa nafsa kare da duk kowa sai kansa قال سعيد سعيد بن سوى كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث وفي سعيد بن عبد العزيز والذي في فقوة عشان سندكم مثل سوى كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث أبو إدريس لا كسل في الدنيا كاو وانا حديث جفاء على رسولتين إن الغرفة أنا أكن جوين فدنسان بوردين saboda hadisin na nuna kamalin Allah ta ko lalle Allah dalilin ne min al-huda mawda shi wadata gaba daya wadata kalu ba ta cikin رواه مسلم وانا حديث الامام مسلم يروي وروينا عن الامام احمد بن حنبل يجي عن روي قومنا لدى الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال الامام احمد ياتي ليس ليس ليس لاهل الجامع حديث اشرف من هذا الحديث yake mutanen kan gaba daya ba su da wani hadisi mafi kima mafi nuna daraja sama da wannan hadisi wato saboda girman hadisin da kuma yin abin da ya kunsa amma lokacin da ba mu dama ba da ka muka fasara shi gurgudan ne da za mu fahimci larabcin sa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kama assalamu alaikum ko wannan shi ne abin da ya tawara a zai wannan abin da ya zo hakan cikin karatu kuma Allah ya ba da mawafaka ya biyu da kaka daga nan gurin ba zai iya ba da doka a kasa yanzu kawai abin da za mu yi idan muka tashi daga nan gurin kafin mu tashi za mu iya tabbatar da wani adadi na mutane da su ko kamar wani ɗan kwamiti na rikon wannan ɗaya daga nan a samar da mutane masu yawa abin tunani abubuwan da za a yi da kuma hanyoyin neman kuɗin da gana da nana ya kamata a wannan nan masallaci kaɗai ko da yaya wannan dai abin zai zo ko birnin gaba amma wannan yau an kafa kafa idan har ya kama a cikin kowane masallaci su kawo wannan kuma abin da jama'a su da zai yi musu da kaɗai ba da ya kan cikin wannan ba amma dai muna fatan Allah ya fuskanta da mu ko fuskanta da mu yanzu abin da aka rubuta cewa an samu shi ne naira dubu goma da ɗari ɗaya da talatin da uku naira dubu goma da ɗari ɗaya da talatin da uku Allah ka kara su a kafin abu na gaba ne an kaɗan kaɗan da cikin tambayi ana zama yake cewa wai duk ahalin kofa da aka karanta waɗansu suna tabbata da cewa waɗannan ahalin kofa ɗin wato su ne su bayan wannan ba haka bane kuskure domin kofa zan zanto kofa ne domin sukaye dai wasu a magana da ta fi shahara cewa dangantaka ce zuwa ga so so kuma su ne zafin tunani a da masu gudun duniya tufafin da suke sawa waɗanda ke nuna tawabu da gudun duniya shi ne tufafin da aka yi su da zafin tunani domin su so cikin alarata shi ne zafin tunani dan in taban akwa kuma Allah ta kawo min akwa ta hawa awbari hawa ashari ha asaban kuma ta an tunani so kenan domin ta zafin tunani ta ce so da kuma da ta san malaman ko kana iya wannan dangantakar bai da ko ka domin wajen babu nufi ba za a samu zuwa akwai cewa da gida da wannan dangantaka wanda yanzu dai ba wani yau da ake gani da wata amma dai da kwana da sani cewa sai da kai ko kai ba da dangantaka da ahli sufa domin da mutum da dangantaka da ahli sufa ba za a ce su ba sai da ce sufi as-sufi ba as-sufi ba da wani wanda sun so faye suna kawo kuma da wani asofiyo ko su kenan ko asofiya ko kancin karan kansa ko a tasawu aikata ayyuka da suka yi karan kansa to kaga wannan babu yadda za ka ce ya dace da ahalin sufa an gane ku ko kuma tofan cikin kamar da zai zo ya faɗa cikin littafin kalbi iblis yake farkon musulunci mutane ba su da wani nazari sai musulmi sai mumin musulmi mumin haka addini ta al-muslimun al-mu'minun ba ba wanda ke da suna haka yake daga bayan da tafiya ta tafiya bayan shi da wannan bayan shi da wannan bayan shi da wannan da dai har kan zuwa lokacin da ya fara ko wani lokaci da jawaban da aka fara samun kuma zabi mai gudun duniya to har to kika ta kira da hidi da dan asali kun ne musulmi ko ta ma ku ne duniya ba haka bane ba to amma da aka fara kiran zabi to tun aka fara kiran mutane zabi to daga nan muna gaba da kiran an gane a ce zabi ne gudun duniya to har to bai mai kaza mai kaza mai kaza ko kuma daga nan aka ɗauki a cikin da shi ne a cikin in da kaza ko da ake zuwa ga masu sani da kafin tufanci ko ake zuwa ga tufana suna wani wajen jahiliya mai yawan ibada ko ba ya duka alƙunanci ko abin da zai sauran su kuma zai yi magana da tsawon ko mai kyau suke da zafin kalbi su ne dangane da fara tufanci in suke kuma asalin waɗanda suka fara tufanci sun fara da kyakkyawan niyya asalin sun gina shi ne gina da tsoron Allah da gudun duniya yake su daga baya sai su kalli da ya kula jido farkon abin da ya fara rinjaya shi fa'ili shi kenan suka rabar ilimin kitabu da sunna ba zuwa ilimin qur'ani to daga nan suka dauka yawan ibada shi ne sa a yi rukuni ko da ba da to tun da suka rabu da ilimi kuwa shi kenan sai sai dan yi tattawa da mu kuma nan sai suna ganin cewa ne har suka sanya kida cikin addini yake ko daga sa suka sanya kida cikin addini da rawa da wasa to daga nan gurin sai dukkan wani mai kadarin duniya ya fada cikin su wanda yake kan warji da wasa da ganin an mata da wasa da cikin haihu da cikin gidan saboda abin da yake ganin ya tsawa kada daga lokacin ko kai kuma jira ce wannan magana ta zuwa jawi yau sama da shekara 700 kenan 800 a duniya da yinda kana cikin tabbacin ne da haka kun bayan da san wani abu da yake tsoron Allah da yake Qur'ani da hadisi shi ne kan tafiya ke cewa kuskuren sa sunan da kawai amma shi da sunan da yake sunan da tunda babu sunan da yake kamata a kawo ba yake kamata a da cewa sunan duniya amma kada ke kun san da babu sunan da yake amma suna nan kan Qur'ani da hadisi sai da sunan da yake Muhammad da Kawari irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani su duka su mutane su ke dan rajina da ke cewa tarikatu na hadisi mabudatun bil kitabi wa sunnah yake wannan tafarkin dama an da kai da Qur'ani da hadisi yake dukkan wanda bai koyi Qur'ani ba bai nemi ilimin hadisi ba bai karanta cikin da yake bayan sunni yake yau ka tuka yau babban abin da suke wata wajen Qur'ani shi hadisi to ya ka samu wani sufi wanda ya tsokantu ko kuma ya san Qur'ani ya san hadisi zai wahala ko dai ka samu wanda an bida yanke malamin hadisi ne ko bai ji hadisi ko sun sai da dama da fannin aka bida ba cikin malamin hadisi sai ka fara karatu cikin sura hadisi ko da hadisi ko wanda gaba ɗaya ma bai san Qur'ani ba wanda wannan su suka yawa yau musamman a tukayen kano wanda ba da alaka da Qur'ani gaba ɗaya ba da alaka da Qur'ani cikin mutanen gidansa amma ka rike da ake zuba wani akwai wani ma wallahi a Maiduguri tarbiyya ke sayarwa a bakin masallacin juma'a tarbi da cewa kawai haka yasa na sai rubuta sai zama wani ita ne ya zama wani tarbi ba wallahi duk wanda sun tarihi da sun tarihi da karatu ba an san dai malam wani da sai da tarbi a bakin masallacin juma'a a kawai sai ya zama wani da karfin su kuma su kana aka duba Allah ya kare wanda ke cewa hadisin da zai faru da imanta makaranta an nuna annabi na cewa ya dago da barku wannan nuna ba shi ne kada dole amma a hadisin da yake da kada dole amma ba shi hadisin da gobe haka ita matsalar idan mutum ya dago da barku ka tin ka tin ka tin in zai sake dora hannu sai sake dora ba matsala ce wanda take malamai sun yi sabani wadanda shi ne ba za ka dora ba ayyukan sai dinar ba ne Allah ya gidan ka ai ya ka ta ya ce da wanda ya dora ya gida wannan shi ne za a dora sai ka ta ko ka ta dora kamar ita duk wanda take ganin cewa dalilin ya kuma take ganin cewa ana cikin ijtihadiyya inda ba na fiye wanda za a nan kullum da take idan da kullum har zuwa ranar abin da ake nufi a cikin kowace al'umma za a tayar da rantsan da ranar tashin kiyama domin sai da nan shi ne annabin kowace al'umma shi ne ko daga al'umma إن الله تبتدي غدر وتبتدي يستطيع فإذا جئنا من كل أمة بسبيل وجئنا بك على هؤلاء سبيلا وإن كان بين الكتاب يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا كما كان يتخذون ونزعنا من كل أمة سبيلا كل الأمة ذات هذا المسجد ذات تنبيه لا يكون في المنزل في سوء أتنبيه لا يكون هو بيكون كفا ومن يستبق فقريته إشاجة تنبيه فعلموا أن الحقات كلها سبحانكم ذات فقريته تنبيه قوم الدكتور فاعلموا ان الحق لله يخشى ذاك ذلك بل يتشاء فبدعوا لله التي وضل عنهم ما كانوا يفترون فان قبل ان تكون كلا دام كافر في الشركه فتبين لنا ان الله زي بدر زي بدر بس او تعالى hukuncin wanda ya ji ne ya rinya da aure amma tuni wani ya riga ke wajen neman auren ta kuma har yi wata alkawari an ce ma an ba ta da shi da ya daga baya a da halaka duk lokacin da mutum ya neman aure har aka amince da shi aka ce an ba ko an yi bai ko haramun ne wani gida amma Allah ta rayar kuma duk wani kuma ya ce amma idan mutum yayi magana an ce ko ka dena ne koyayya a kanka kaga sai yayi wasu kuma ita ma yayi na da kafa ta ce ta ba to a wannan lokacin wani yana mata magana sai ma ya halatta ta mata magana idan ka tuki baki ka ganye hankali da suke ko kake so kike daga baki za a yi shi tunda idan mutane biyu uku suka fara zuwa suka dan dauki lokacin da kake ko kake ko kake ya yi kira ko wani ko da ma za su dauki tarihin kowa su ga waye da kowa da shi duk da aka tambaye da kake ne to amma da mu a shawara mu da muna ganin da zai kira kwani saboda dalili kaza saboda dalili kaza amma da su san su da amma da kira kwani saboda kaza saboda kaza ta kawo dalilai da zai danka da ta amma da shi shawara kaza ko babu da kuma shi kara idan ta zauce da ita da kiyaye suka amince wani to sai kira wani da ke wanda kuma dai wani sadaka sai kuma ta da kuma mari da zai yi da wani ne a wannan lokacin da wani ke yi haka na ba da kan kayan da ta lafiya wannan duk haramun ne iyaye suna yin abin da ke haifar da gaba tsakanin da akwai wanda za su kaya a wani da ma hasara hasara ke gida a karɓi sarakin wani a karɓi sarakin wani a karɓi sarakin wani ranar ɗaura aure wani a bayar masa dani a duk sun yi kayan gora da alawa a ce ba jiya ba ba an yi kuɗi ya da cikin kuma gida su buga masa kayan da ba da zai da ɗaura an kuma yi da shi ba asali da halatta mutum zai zance wurin yarinya ba ta kiyaye kuma ta a shari'an take al'ada ne yake kawai da kuma ya gari a kan cikin da yake yake da tabbata da yake yake ya zo wurin wani a kai da ɗan kuma kuma da kuma kan iya da cewa ya yi ina so ne neman aure idan sun yi ba ka san mutum ka zo da mutum da ba abu na karshe wannan yake cewa ko mutum da yake karanta da ɗalibai karatun alƙur'ani daga ba sai matsaloli suka masa waya ce gaskiya shi ba zai yi ba saboda yana da wasu matsalolin sanar rayuwa waɗanda ba za su ba shi damar ya karanta kan da wani kan da yi a kowane laifi ne a kan yake Allah ya fi sun na ba da yi laifi mutum da ke da karantarwa sun yau da gobe kwana uku ko biyar ko kwana bakwai amma ko sun gaba daya daga ba wani matsaloli suka aka ke ka a yadda ba wani laifi Allah da matsala ta rayuwa nan da shi yasa kullum ra'ayi na shi yan muka buɗe makarantar islamiyya to kar mu nemo malamin su ta billahi haka malamin su ta billahi wanda bai da albarka karantarwa su ta billahi kaga in yi zuwa gobe kira ba ta yi kan wani abu da ko an ta bakar ka ko bai zo ba sai yara sun gama dukan juna sun yi wasan ne sun yi ku ko dan biyar da rabi la asar kai da andariya duk da sannan yazo ai ba wata dokar da ke dan ne da kina ba ku da Allah gani ba ne da kuma da ba ne ku ga ba da rayuwa ne ku da Allah ne dai da ko ma da ya ce ayi ne yanzu dan da rabbi da Allah wallahi ne ina da kanta ba zan yi da ba malam ku suke sa da yadda yana da da irin abin da ke dole da kanka ka kuma yadda ake ko daukar kowa ko ta kanka ko da in ba ka cikakken sanar sai da kika fata ne rabin lokaci ya san a wajen da za ka kuma mako kuma ka san da kake da shi a wajen da zan baka kudin ka suna nan gurin idan ka zo idan kai fashi wanda na gane a kudin dan da kike ne kuma ka albashi haka za mu yi mu'amala ne yake amma ba zan taɓa yadda waya ce wanda wani malami ke cikin lafiya ya yi suna yanzu kawo da malamin cikin lafiya ya yi karatun cikin lafiya kuma a lokacin da baka neman kula da cikin dole ka neman da bai dace ne daji na ran da idan ka kuma amma ba yana da karatu to yana da dabarun koyarwa na zamani amma in kana son yaran ka su samu ingantaccen ilimin Qur'ani ingantaccen ilimin hadisi da larabci da nashi malami da tarbiyya to kamata ya dama ka nemo malami da ke Qur'ani kila ma kan da kiran suna aiki lokacin shekara bakwai yana yi ka samu labarin yana da ko diploma ko yana da jido arabic ko islamic studies kuma ya karanta yana da dabarun koyarwa na zamani duka ba kawai ne in za ka dauka kun da yin da kake in ba za ka dauka kun da yin da kake ka sai kawai ne ka tafi zuwa karanta kuma anan gurin suna koya ma suna bai mafiya yin shawara a yi mahauta ɗauko malami ne zuwa karantar da yara a cikin gida na ga wani wannan abu gara ka haɗa kai da kai da makwabcinka da waye da wane ne ka ɗauki malami a haɗa yaran ka yaran wannan su yaran wannan su ka a wani gida wannan shi zai ba malami sani shi cewa malami ne ko ma'aikaci ne amma idan a gida zai zo ya karantar da yara abin da ke faruwa ba shi ne malami zai zo yana jan yara da su kuma yayin kuma kan su ne yana da idan mutum ya tafi gidan yana ga yara da karatu haka ne wannan mutum ke da shi da Qur'ani kuma kan Qur'ani ne sai ya zaka kuma kuma laifi da ma ba yin da ai matsalar rayuwa ta tilas ta ce gidan alaji wannan dan ayyuka wannan amma ba haka bane da matsalar rayuwa ta mata yana da kai amma ka zai da aiki sai ya tafi gidan guda da nan a turo wannan ya a turo wannan ya fito ya zo ana karatu suna wasa kana wa yara alhaku da takatu suna jifa mu juna da wayar bai ko da gidan wallahi haka ne gidan a tafi har ba ta ganin da kima ko ba ka saka hore yaran ba idan yaro ya rubu da kada da ba san ka san zaka yare idan ya Allah ya mutu ko ka ka san galba haka da kallon mu na da ita cikin kenan da da ita kuma baka nemi gata wa yaran ka ba wallahi abin nan da ke baka yayin da yaran ka za su ba amma in dai za ku fito ya ji ji cewa makaranta ta tafi gidaje hudu ko biyar sai kuma kuwa da kuma ne kuma da shi kuma kuma ne a rubuta temporary ne a yi farkon a sanya black box a ajiye komai yara za su kai malami da lokacin da kuma galibacin ka malami ne ko da yara kan su duk da kuka ne za mu gidaje duk yaran da ya zo bayan su da kuka je kuma gidaje ko kuma kawo hannun sa a nan kada maka bulala yadda za ka kada maka bulala amma ya tsaya gunta dan kada maka bulala to da ke da wannan tarbiyar ba shi duka ba kullum kake yin ka ba amma kuma su ba a cewa ba a yi cewa ba a duka gaba ɗaya kowa ya zama da wuce tarbiyar dole ne kuke an gane mutum in za a gane mutum sai a ne kanka kuma a ne kanka duka da abin da kare mutum sai mutum sai da kake tara masa ne ko gina mutum amma da dole a wurin kuma yana da dole da kuma kwanan yana a kai ne a tunanin suna tunanin wani ba